ke a munanan ayyukan bawa a kowa gwargwadon abin da ya za a bashi kuma wanda yake ya yi riko da manyan tafarki babban tafarki na tsira shine fa zai godewa abin da ya riko da shi yadda ya zo a hadisin bidaka wanda ma'abuta la ilaha illallah su suka more rayuwar nan saboda la ilaha illallah daya ta iya shafe zunuban bawa gaba daya la ilaha illallah guda daya wannan ta iya shafe duk zunuban bawa gaba daya yadda ya zo a hadisul bidaka wanda aka ce Allah subhanahu wata'ala zai tada wani bawa a cikin bayinsa a kawo takaddun da aka rubuta ayyukansa munana ayyuka munana takaddu 99 kowace ɗaya a cikin an buɗe ta iyaka kallon ka ba za ka ga ƙarshen ta ba iyaka duban ka ba za ka ga ƙarshen ta ba duk kuma a ciki takardun casin da taran nan ba ko da hasana ɗaya duk munanan ayyuka ne da sai Allah ya tambaye shi ya ce to bawa na baka da wani aiki da kai kyakkyawa ne dan za a auna wa'annan a gani sai ce ai shi ba shi da wata hasana a kai tuna je ko kana da wata hasana sai bawa ya ce shi ba shi da wata hasana ya ba da kai ya dauka cewa shi wuta kawai zai zarci wuta kawai za a kai shi don wannan zunuban ya zai da su sai Allah ya ce da shi a'a ka san nan wajen ba wajen zalunci bane sai a fito da wata 'yar takarda ba tafi gabar dan yatsa ba a ce ai ga wannan hasana ce a ciki sai ubangiji ya ce an sai wannan bawa ya ce ya ubangiji ka ai min izgili mana wannan ya zace da wayannan takardu 99 wannan ya guntuwar takarda Allah ya ce a ka san anan ba maganar zalunci sai an auna an gani sai abin da awo ya nuna shikenan sai a sa wannan takardar ya guntu wannan wadda ba wani abu a ciki sai la ilaha illallah a kiffar kyawawan ayyuka a ma'auni wa bangaren da ake sa kyakkyawan ayyuka kyawawan ayyuka wannan kuma takaddun 99 sai a sa su a bangaren da ake sa munanan ayyuka ba shi kenan ba sai wannan ya karamar takardar ta rinjaye duk waɗannan shine shehu ɗaya rufai ruma yake faɗa a manzumatul kubra wa qablahu minan nususul warida ka qissatil bidaqatil munfarida an mi'atin miqdar maddil basari فرجعتها يا لها من بشري أعرجه ابن ماجة وتلمذي قال صحيح قريب حسن المنافذ وفي صحيح ابن هبان الزكي والبيهقي وصاحب المستدرك يجي أكو هجوجي ديوا كان شواران الله را takaddun ayyuka ake aunawa kamar wannan hadisin hadisin da ya ce kai ya isa albishir ga duk mai riko da la ilaha illallah ya isa babban albishir ga duk mai riko da la ilaha illallah ya faɗi wanda suka fidda shi daga malaman hadisi ya ce ibnu maja ya fidda hadisin haka nan tirmizi ya ce hadisun hassanun garibu hadisi ne kyakkyawa haka nan ma ibn hibbana ya fidda hadisin a sahihunsa haka nan bai haƙi ya fidda hadisin haka nan hakim ya fidda shi a mustadrak yace hadisi ne ingatacce yace hadisi ne ingatacce shi yasa ubangiji subhanahu wataala baya zalunta bawa ko da gwargwadon zarra ne wa in tako hasanatun in zarra ta zama kyakkyawan aiki ne min mu'minin daga wanda yake mummuni lamin kafir ba wai daga kafiri ba bal takunu haba'an mansura in kafiri ne yayi hasana to hasana ta sa sai ta zama kamar kura da aka yada wa fi qira'atin bil rafi wato ta qira'a wa in ta kwasanatan ya zama ta kana din wato naƙisa ce shi yasa ta rafa'anci sunanta wanda yake lamiri mustatiri jawaza ta nasabci kuma hasanatan masa cewa labarinta wata kira ko bin rafi wa in ta kwasanatun ya zama kana din tamma ce yura'ifa ubangiji ya ninninka yura'ifa kira'ar da mufassiru ya tafi kenan akai kamar kira'a muku wato zai ninninka min asharin daga ninki goma karancin na ninkawar kenan man ja abil hasanati falahu ashru amsalha ila aksara min sab'i mi'atin har zuwa fiye da ninki 700 za a sami fiye da ninki 700 inna ma yuwa fasabiruna ajrahum bi ghairi hisab akwai wanda in ya je kasuwa yace la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau goma a kasuwan nan yana zuwa kasuwa ya karanta aka ce za a bashi lada har miliyan biyu dubu biyu sau dubu kaga miliyan biyu kenan wafi kira'atin yura ifa wanda shi ba wannan an ce hadisi ne kyakkyawa ko ingatacce ma shaukani a littafin tufatu zakirin yace ai hadisi ne ingatacce yace illa iyaka a mataninsa akwai wani nau'in na nakara saboda shi yana ganin wai ladan da aka ambata ai ya shallake eh ba wanda duk ya san baiwar Allah cewa baiwa ta Allah ce ai zai san cewa ba wani shallakewa a ciki amma dai dangane da isnadin ya ce ba magana game da isnadin isnadin tabbatacce ne aka duba tufatu zakirin na shaukani za a ga haka ya kawo wa fi qira'ati a wata qira'a yura ifa da bitasdidi da shadda wa yukmilu dun ajran azima ubangiji zai ba da wani karin lada mai girma wanda yake ya huce ma a gwargwada duk wannan magana ana yi ta gwargwadawa ne to amma zai ba da ma wanda yake ta huce a gwargwada din kaga kenan a ce wancan da aka ce miliyan biyu ma ai ba magana a ce wai ya shallake ai an faɗa ma za a ba da ladan da yake ya shallake din eh ai min indihi daga wajen sama almura'afata tare da ninkawar zai ba da lada la yuqaddiruhu ahad da ba wanda ya isa ya gwargwada shi kai ta lissafin ka kana biliyan kana triliyon kana menene ba za ka kai wannan ba ba za ka kai gwargwadon yadda ubangiji yake wannan ninkawar tasa ba ta kai fa iza ji'ina وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا kai ya halin kafirai zai zama ne wato kai faɗin labari ne na muktada shafaffe shine mafasur ya kaddara shi da halul kufari halul kufari kai ya halin kafirai zai zamo ya kuke zaton halin kafirai zai zamo wakacin da za mu zo da mai ba da shaida daga kowace al'umma ya shaɗu alaiha da zai shaida a kanta bi amaliha da abin da ta aikata wa huwa nabiyuha shine annabinta wajina bika kuma sannan su al'ummin sai su ce su annabawan shaidar da suka yi bayar a kansu ba gaskiya ba ne ba su kawo musu kome ba annabawan za su ce Allah duk abin da ka aike mu mu isar wa da wannan al'umma ta mu al'ummuna mu mun isar musu sai al'ummin su ce mu ba ku isar mana da kome ba sai a ce da annabawan to kuna da wanda za su yi muku shaida akan cewa kun isar wa da al'ummunku saƙon nan na Allah aiken nan na Allah sai su ce kwarai muna da su waye al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai a ce to ku zo da su sai a kira wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zamo su za su ba da shaida kan annabawan nan da manzannin nan cewa sun isar da aiken sai a ce to ai ku ba san adalcin ku ba kun ba da shaida amma ai shaida sai wanda yake adali kuna da wanda zai tabbatar da adalcin naku sai ce kwarai manzanmu annabin mu zai tabbatar da cewa muna bisa tsarinsa mun zamo adalai kenan sai ai kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya shaida ga al'umma shine wato waje ina bika shahidan ala haula wanda zai zo nan gaba a suratul nahl wa yawma nab'asu min kulli ummatin shahida nan waje ina bika shahidan ala haula ya rasulullah kai kuma zaka shaida ga al'ummarka wa hasilu zalika hasilun wannan annahu cewa lamarin da sha'anin ba'adan qiraril mawqifi bayan tsayuwa ta kare an gama tsayuwa tarurul anbiya annabawa za ta zo tare da al'ummin su Allah ce da al'ummin alam tuballikumur rusulu sharaya ashe manzannin da na aiko gare ku bai san muku da shari'o'i na ba ne sai su ce ya ubangiji ba su isan mana ba sai Allah ya tambayi manzanni ashe ba ku isan musu ba abinda na aike ku da shi sai su ce ya ubangiji mun isan musu man sai Allah ya ce da manzannin kuna da shaidu akan kun isan sai su ce eh kwarai muna da shaidu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sai a zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su shaida bisa al'ummu da cewa sun karyata annabawansu su shaida ga annabawa da cewa a'a ba su da laifi sun isar da aiken Allah sannan bayan nan idan su kafiran suka ci gaba da musu sai Allah ya yi yimki bisa harsunan su ta shaida a kansu wato da baki ɗayan gaɓoɓinsu ma wal azminatu da duk wakacin ma da suka saba Allah duk wakacin da bawa ya saba Allah wakacin za a mai da shi jiki a ya shaida a kansa musamman kuma ga wanda yake kafiri da kuma gurin gurare duk gurin da bawa ya saba Allah wannan gurin zai zo ya bada shaida a kansa da cewa kafiran nan sun karyata manzanninsu wannan ihtimalin huwal asaru shine ya fi fitowa fili yadda dai aka faɗa cewa wato za su ce su ba su yadda da wani mai shaida ba a ƙarshe sai daga jikunansu sai a ce a to daga jikunan ku ne shi kenan sai Allah ya yi miki yau bata shaɗu alaihimu alsinatu wa bisu'i to yau mai zai yi fihimullahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna allaha huwa alhaqul mubin to wajina bika zamu zo da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haula shahida ka ba da shaida ga al'ummarka cewa abin shaidar da suka bayar ga manzanni gaskiya ne dan kun su adalai ne dan kun su adalai ne shi yasa wato ijma'in al'umma muhammadiyya ya zama hujja hujja saboda inda al'umma muhammadiyya za su ijma'i akan wani abu to aiko ijma'i ne na adalai domin adalcin su ya tabbata da nasoshi da yawa kuma a nan a gaba a lahira za a ƙara bayyana wato zama wasu adalai to yau mai izin يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا yau mai izin a wannan rana ne fa yawmal maji'i ranar da za a kawo musu wannan mai shaida za a kawo musu mai shaidar wa yawaddu allazina kafaru waɗanda suke kafirai za su yi ta buri wa asawar rasula wanda a rayuwarsu ta duniya ba abinda suka sa a gaba illa saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama lautu sawwa wato ta kira yadda ka karanta lautu sawwe ya zamo kenan wato an yi idgamin a cikin sun kuma an karanta bil bina'i lil fa'ili kuma an yi idgamin ɗaya daga cikin tara a cikin sun da asali ta tasawwa lau ta tasawwa bihimul arru to sai aka yi gamin ɗaya tar a cikin sun ya koma lau ta tasawwai bihimul arru akwai kuma kira'a bil bina'i lil maf'uli da gini ga maf'uli da gini ga maf'uli lau tasawwa bihimul arru akwai kuma kira'a lau tasawwai kenan akwai kira'a lau tasawwai kuma shi yasa kira'o'in guda uku ne a nan dukkanin su sab'iyya dukkanin su sab'iyya ɗaya kira'a dai bil bina'i lil maf'uli mafuli ɗaya kira kuma bil bina'i lil fa'ili ma su idatta aini ɗaya kira kuma bil bina'i lil fa'ili ma idgami ihdatta aini fi sini ya ai ta tasawwa wato musa haddin fadin ibn malik alfiya ma bi ta aini tudi nan ce kira'ar wato law tasawwai tasawwai ba shadda akan sun ya zama musa haddin fadin ibn malik alfiya ma bi ta aini tudi kad yuqta sarfihi alata ka tabayyanul iba a wannan ranar kafirai za su ringa buri ina ma a ce za a daidaita ƙasa da su ina ma a ce ba tashin alkiyama ko an yi tashin alkiyamar mai da su turbaya za a da an ya kuno turaba su zamo turbaya mislaha kamar yadda ƙasa take kamar yadda dabbobi ake mai da su ƙasa yadda za a faɗa wa ya ƙolul kafiru ya laita ne kuntu turaba li izami haulihi don girman firgicin wannan rana kama fi ayatin uhura kamar yadda yake yazo a wata aya wai ƙolul kafiru ya laita ne kuntu turaba kafiri zai zo yana cewa ina ma a ce shi ɗin nan turbaya ce wala tumunan la hadisa ba za su iya ɓoye wa Allah wata magana ba ba za su iya ɓoye wa Allah wata magana ba mimma amiluhu daga abin da suka aikata da abin da suka aikata gaɓoɓinsu za su faɗa alyawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksubun wa fi waqtin ahara amma a wani waqtin da farko yaktumunahu za su iya boyewar wa yaquluna za su ringa cewa wallahi rabina ma kunna mushrikin wai sun rantse da Allah ubangijin su su dinnan ba su tarar da wani da Allah ba amma waqtin da aka yi miki ga gabobin nasu shikenan sai su faɗa to
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا to an ce sababin saukar wannan aya yanda abu dawud da tirmizi da nasa'i da hakim suka ruwaito daga sayyidina ali sayyidina ali ya ce abdurrahman ibn aufin ya mana wata liyafa ya mana wata walima ya gayyace mu ga wannan walima a wajen da yake a sannan ba a hana shan giya ba sai ya kawo hadda giya a cikin abin da ya kawo shikenan wasu a cikin suka sha giyar haggiyar ta kama su sosai sai wakacin sallah ya zo to ni ma ina cikin wanda suka sha din sai suka gabatar da ni in musulmanci da wakacin sallah ya to ina cikin maye da na tashi karatu sai na karanta kul ya yuwal gafirun wa budu ma ta'budun wa nam na'budu ma ta'budun to sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu la taqrabu salata wa antum sukari ya ku wa'anda suke mummunai ba ku ba cewa za ku kusaci sallah ai la tu sallu kada ku yi sallah wato yace can da zai ce la'ana sawar nuzuli to wa antum sukare alhali kuna cikin maye mina sharabi daga shan wani abu la'anna sababa nuzuliha domin sababin saukar wannan ayar salatu jama'atin sallar jama'a fi halin sukuri a halin maye wa haita sarar mufassiru sababa mufassiru namu jalaluddin suyudi ya kawo sababin a takaice hasilin sababin cewa an ruwaito daga sayyidina ali dan abi dalib Allah ya girmama maganarsa yace ibnu awfi abdurrahman ibn awfi ya mana abinci ya gayyace mu muka ci ya shayar da mu giya kafin a haramta shan giyar giyan nan ta kama mu lokacin sallah ya zo ayi sallan magarba faƙaddamu ne mutanen da suke wajen sai suka gabatar da ni suka ce in wuce in limanci sai na karanta kula yawar kabiru na wabudu mata budu na wannan na wabudu mata budu na sai wannan aya ta sauka la ta karabu salatu an zum sukare aka haranta shan giya a wakacin sallah kuma bayan nan sai aka saukar da ayat da za ta zo nan gaba a suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisur wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna to wurin ma aka haranta shan giya mutlakan a gaba daya ba daidai ne ba ku ce za ku saci sallah alhali kuna cikin maye hatta ta'alamu ma ta quluna sai kun san me za ku faɗa kun san me zai fito daga bakin ku bi an ta soho ko bi an ta sa shine ya zamo kun watsake wala junuba ba daidai bane ku ce za ku yi sallah alhali kuna cikin janaba shi ta ko janaba tana kasancewa ne da ɗayan abu biyu bi'ila na farko abu na farko shine fakar da hashfa wanda duk ya fakar da hashfa ko da mani bai fito ba daga gare shi to ya shiga cikin janaba aw in zalim abu na biyu kuma da ke sabauta janaba shine fitar mani wa nasbuhu junuban din an nasabce shi ne alal hali bisa hali ai wala hala kaunikum junuba wa huwa yutlaqu ala al-mufradi wa ghayrihi ana sakin lafazin junubu akan mufradi ko waninsa ana cewa rajulun junubun rajulani junubun rijalun junubun imra'atun junubun imra'atani junubun wa nisa'un junubun shi yasa baya sauyawa da muzakkari da muwannasi duk junubin ake cewa da mufradi da tasniya da jam'i duk junubin ake cewa illa abiri sabilin sai fa in a halin tafiya ne wato sai in ya zama a halin tafiya ne da na ta same ku to wannan ba ruwa kwa iya taimama ku yi sallah haka mustazi sabilin masu a halin tafiya masu yanke hanya wasu malamai suka ce a ai abin da yake akwai a nan za a kaddara mawari'a a baya la ta karabu mawari'ar salati kakku ce za ku shiga masallaci wa antum sukara alhali kuna cikin maye ba daidai bane a shiga masallaci alhali ana cikin maye wa wala junuban ba daidai ne ba a shiga masallaci kuma ana cikin janaba Ah, illa abiri sabilin sai fa idan masallacin ne yake akan hanya ko kuma kuna cikin tafiya ne to wannan kwa iya hucewa tunda abinda kusa sa a gaba a sannan tafiya hatta ka ga tasilu sai fa in kun yi wanka falakum an tusallu in kun yi wanka ne kuke da dama ku yi sallah istisna'ul musafiri abin da yasa aka dauke matafi aka ce illa abiri safi sabilin li'anna lahu hukuman ahara wato dan yana da wani hukuncin sayati wanda nan gaba za a faɗa wakil al-muradu annahu an qurbani mawari salati wasu malaman suka ce akwai irmari anan akwai irmari anan shine cewa la ta karabu mawari a salati an shafe mawari a ne wanda yake murafi ne sai aka tsaye da murafu ilaihi matsayinsa shine salata din shine eh, salata din Ah, wato hani daga zuwa wuraren da za ake sallah ayil masajidi shine masallatai illa uburaha sai ko zarar abi a ciki ta cikin ta min gairi mukusin ba tare da an zauna ba ba tare da an zauna ba wa in kuntum marra in ya zama kuna halin rashin lafiya mararar rashin lafiya ruruhul ma'u da yin alwala da ruwa zai ƙara wannan rashin lafiyar ko zai sa a ƙara daɗewa kafin a warke ba rashin lafiya ce za ta ƙaru ba amma za a ƙara daɗewa kamar malami ɗan likita wanda yake gwani musulmi adali ya bashi labari cewa wannan rashin lafiya wannan rashin lafiya taka idan ka bar amfani da ruwa ka bar alwala da ruwa to nan da sati biyu za ka warke amma an kana amfani da ruwa zai kai sati uku kafin ka warke to shi ma anan an samu hanzari na a bar amfani da ruwa aw ala safarin ko kuna cikin tafiya ai musafiri na kuna tafiya wa antum junubun gashi kuna cikin janaba aw muhdisuna ko kuna da kari aw jaa ahadun minkum min al-gaidi ko wani a cikin ku yaje tsuguno huwa al-makanu al-mu'addu li qara'il hajati asali ga'ido ana sakin sa ne akan waje da yake kware wurin da aka tanada dan biyan bukata ai a hadasa ai dayan ku yayi kari aula masumun nisaa ko kuka taba mata wato fasarar malikawa da shafi'awa a nan zara taba mace amma wajen hanafiyawa suka ce a'a ba zara tabawa ake nufi ba ko kuka kusanci mata وفي قراءة بلا ألف لمستم وكلاهما بمعنى اللمس da lamasa da lamasa duk suna zuwa da ma'anar sulasi shi yasa fa'ala wani wakacin yakan zo da ma'anar sulasi wa huwa aljassu bil yadi me yake kira lamsu zara tabawa da hannu qala ibn umara haka ibn umara ya fassara nan wajen wa alaihi shafi'i akan haka imamin shafi'i yake haka ma imamu malik imam malik ma ya tafa kan cewa taba jikin mace amma illa iyaka shi shafi'i bai sa kaidi ba shi ko maliku ya sa kaidi a wajen shafi'i zarar taba jikin mace da mai alwala ya rore alwalarsa ko ya taba ta da nufin jin daɗi ko bai taba ta da wannan nufin ba ya ji daɗin ko bai ji daɗin ba amma shi imam malik ya ce a inda taba mace yake warware alwala sai inda yake an taba ta da nufin jin daɗi ko kuma aka ji daɗin amma banda inda ba ɗaya a ciki inda mai mutasar yake faɗa lantafaya lantafaya banda inda biyan babu bai nufi jin daɗin ba kuma bai ji daɗin ba to wannan alwala ba ta warware ba illal qublata bil fani sai ko sun ba a baki to wannan in ya abku ga mai alwala ya sumbanci mace a baki to wani alwalarsa ta warware ko da bai sumbance ta da nufin jin daɗi ba ko da bai samu jin daɗin ba fala tura'a fi halazzatu to wa alha wa ulhiqa bihil jassu bi baqil mashrati an riskar da taba mace da sauran fata mutum ya taba ta da wani abu daga jikinsa da nufin jin daɗi ko ya zama ya ji daɗi to wajen imam malik sai ya ce alwalarsa ta warware wa an ibn abbas an karbo daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara yadda a gare su huwal jima'u abinda ake nufi da wannan da lamastumun nisa'a saduwa da mace ba zara taba jikinta ba zara taba jikinta bai warware alwala ba kenan to wannan masaba ta abdullahi ibn abbas ko fasara ta abdullahi ibn abbas da ita imamu abu hanifa ya rubu a wajen abu hanifa taba jikin mace bai warware alwala falam tajidu ma'am wato shi asali yana daga cikin makomar sabanin ana shi mushtariki daidai ne a amfani da shi a duk ma'anoninsa ko ko ba dama kaga wajen shafi'i ya wajen abu hanifa ce gaba daya ba dama a amfani da lafazi mushtariki a duk ma'anoninsa sai dai a ma'ana daya amma wajen shafi'awa da mafi yawan malikawa suka ce a yi amfani da shi a duk ma'anoninsa illa iyaka mafi yawan malamai suna ganin amfani da shi a duk ma'anonin nasa majazan ne amma imami shafi'i shi yana ganin ma hakika ne inda jalaluddin suyudi yake faɗa a kokabu sadi ya sihu an yura da ma'ana yahu tajawuzan wa shafi'i ra'ahu hakikatan wa za zuhurin fihima famil bila qarinatin alaihima wa wafaqa al-gari wa qala mujmalu alaihima lil ihtiyadi yuhmalu wal aslu na sallama haka sabbi bil man'i an hamlin wa bit tawaqqufi to falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba ta da haruna biyu da za ku yi wanka da shi ko za ku yi alwala da shi lissalati don sallah ba da dalabi amma fa bayan an nema dan ba a cewa mutum bai samu abu ba sai in ya nema wanda yake zaune wannan ba a ce masa bai samu ba sai dai a ce abin bai zo masa ba amma ba wai bai samu ba wanda ya nema ya rasa shi ake cewa bai samu ba wacce shi bayan bincike ke yasa a masabar imam malik aka ce wada labuhu dalaban la yashqu bihi wajibi ne kafin a taimama a nemi ruwa amma fa neman ba a ce sai ya nema yadda zai kai ga matsayin ya wahala kwarai ba wa huwa rajiun ila ma'adal marra wannan maganar cewa sai an nema ya koma ne ga haƙƙin sauran wanda aka ambata a baya amma banda marasa lafiya to fata yamma musa ida to sai ku nufi usudu ku nufa ba da duhulul wakati bayan shigar wakaci dan ba a taimama ga sallah kafin shigar wakaci taimama ga sallah kafin shigar wakaci ba ta inganta to ku nufi to sa'idan waje ɗayyiban tsantsarka imami shafi ya fassara sa'idan da cewa turaban ɗahira turbaya tsantsarka farribu bihi ku yi saba wannan turbayar rarbata ne sabi biyu imam maliku ya ce sa'idu kullu ma sa'ada ala wajhil ardi shine wa qala malikun imam malik ya ce huwa ma sa'ada ala wajhil ardi shine duk abin da ya bayyana bisa fuskar kasa min alzaiha daga juz'an kasa sawa'un turbaya ce ko rairayi ko yashi ko dutse ko wani ba'adi ne matuƙa dai ba zinare ba ne ko azurfa ko lu'ulu'u a duk sauran ma'adinai in dai ba a ɗebe su daga inda suke ba wajen imam malik a iya taimama a kansu a iya taimama a ma'adinin wato kanwa ko ma'adinin gishiri amma in an ɗebi kanwar an fidda ita daga ma'adinin ko an ɗebi gishirin an fidda shi daga ma'adininsa to wannan ba a taimama a kansa ba dan a sannan ya koma kuɗi wala ba kuma aljawahir nafisati ya zama ba daga lu'alu'ai bane masu tsada hin mina misalin abin da yake sa'ido a wajen imam malik turabi kamar turbaya aw ramli ko yashi aw hijaratu ko dutse aw gari zalika ko wani wannan famsa hobi wujuhukum ku shafa da fusakunku ku shafa fusakunku wa aidikum da hannayenku ma'al mirfaqaini tare da fusassarin hannu a wajen shafi'awa suka ce dole wajen shafar a hannu a kai nan an mirfaqi amma wajen malikawa suka ce abin da yake farilla a shafar a shafa zuwa ku a shafa zuwa mirfaqi sunna ne a shafa zuwa mirfaqi sunna ne wato idan ya bar shafa zuwa murfage to zai sake sallah ne in akwai wakaci a wata ruwa amma in wakaci ya fita gaba ɗaya malikawa su sun ce ba magana sake sallah ma a kansa amma jin shafi'awa in ya bar shafa zuwa murfage sai ya sake sallah har abada kenan tunda zuwa murfagin wajibi ne minhu daga wannan turbaya wato a wajen su shafi'awa amma wajen malikawa min din ibtida'iyya ce ba tab'iriya ba ce shi yasa su malikawa suna ganin wannan an shar'anta shi ne ta abu da su ko shafi'awa suna ganin dole ya zama da wani abu daga tarbayar wakacin da za a shafi fuska ya zama da wani abu daga tarbayar a hannu amma su malikawa cewa ma suka yi idan wajen ma inda tarbayar ko rairayi zai liƙe a hannun bawa ne to in ya ɗago an so ya dan bige hannun nasa haka abinda ma ya dan fara din ya sauka kasa sannan ya shafi fuskarsa shine wa fiha jaffafa yadaihi ruwiya bijimin wa ha'im kamar idan wajen mai damshi ne wato in ya dago aka ce ya bari ma sai ya dan bushe sannan ya shafa kuma in zai sa hannun ya sa da sauki to ya sa da sauki wa masaha masaha ya ta'adda bi nafsi yakan yi ta'adda da kansa wa bil harfi yakan yi ta'adda da harafi kama anan ya yi ta'adda da harafi ana cewa masaha bi yadihi ana cewa kuma masaha yadahu in an ce masaha yadahu ya yi ta'adda da kansa kenan an ce masaha bi yadihi ko ya yi ta'adda da harafi inna allaha kana afuwa hakika ubangiji bai gushe ba mai yawan yafewa ne ga bayi ga furan mai yawan gafara gare su ana roƙon Allah ya yafe mana ya gafarta mana al'umma gaba daya da al'umma gaba daya to shi ne to akwai mai tambaya idan mutum ya mutu ya bar yan uwansa ah, shakikai maza da mata to za a raba digadin tsakanin su gaba daya ko koli zakar misal hazilin sai ne a ai yan uwa shakikai maza sun asubta shakikai mata shi yasa ko tunda za su yi gado da asubci ne ya zama za a raba li zakar misal hazilin sai ne yawa duk inda mace ya zama za ta yi gado da asubci to ya zama kenan idan akwai wani namiji da zai gado tare da ita to zai mata li zakar misal hazilin sai ne wani da sai halatta a sanya ɗalibai mata a cikin masallaci don karatun alkur'ani idan ya zama suna cikin halin tsarki ba laifi yawa kuma ya zama haka ba zai bayi zuwa wata fitina ba to ba laifi amma idan ya zama ba sa cikin tsarki to a haramun ne mace tana cikin jinin haila ta shiga masallaci to sannan ya sha kan makala idan mutum ba shi da lafiya kuma ciwon siga da likita ya hana shan zuma ko cin da biyu ba laifi idan mutum ya daina tun daga shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba laifi idan ya zama dai ya- ba a tumtar likitan cewa yana so ya juyar da shi ne daga aiki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ana tuhuma to wannan kuma sai ya kyale shi yawa idan ba wanda ake tuhuma bane ko ya zama ya zo ta mutawatiran cewa shi cin dabina zai cutar da shi ai sai ya bari an kawo dabinan gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali zai dauka ya ce ce kai bari ciwon ido kake ka bari tukuna saboda ciwon ido kake bai dace ka ci ba to sai da aka eh har ita ma ai mu kamar dabina ne yadda aka yi umarni wani gurin aka kawo farlacin dabina haka ita ma ai aka kawo hukuncin nata ko yawwa haka ita ma aka kawo hukuncin nata to ala
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا قال Allah subhanahu wa ta'ala wani subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara yanzu ba kai duba ba ilallazina a otu nasiban zuwa waɗanda yake an ba su wani bangare min alkitabi daga sanin abin da littafin Allah ya kunsa ba ka duban waɗanda yake Allah ya hore musu wani bangare na sanin littafin da ya saukar wa humul yahudu su ne yahudawa a maimakon su yi amfani da abin da Allah ya hore musu na sanin wani bangare na littafinsa su ƙara neman kusaci da Allah su ƙara neman sanin sauran abin da ba su sani ba na littafin Allah a'a abin da suke yi shirunar ralalata sai su ba da shiryar da Allah ya ba su su karɓo bata a maimakon su yi aiki da abin nan da suka sani a'a sai su kyale shi su ta kokarin ya za a yi su samu duniya su bil huda su ba da shirya wal ma'ana abin da ake nufi annahum yahuzuna ralalata su suna rukun bata badalar huda a maimakon shirya wal muradu bin ralalati abin da ake nufi da batan da suke riko da shi al kufru kafirci wata ga zai bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karanta da suke wa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muradu abin da ake nufi da shiryar ba da gaskiya wata zai ko da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maimakon yadda Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littattafansu wannan ya sa su ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam su da suka dade ma suna ta borin ina ma a aiko shi dan ya ga irin taimakon da za su yi masa amma sai gashi dan gudun kada wani abu na duniya ya tsere musu sun karyata da shi sun shiga gaba da shi sun yaƙe shi yanda sai dai sunan hani yake faɗa hanatul mustafa yahudu wa minhum laysa bid'an hiyanatun wa hana'u ya manzo yahudawa sun ha'inci manzo sallallahu alaihi wasallam bayan zuwansa madina an yarjejeniya da su cewa ba yaki musulmi ba za su yake su wasu ba za su yaki musulmi ba an yarjejeniya da su kan yadda za a zauna lafiya amma sai gashi suna ha'inci suna hada kai da abokan gaban musulmi suna hada kai ana yakar musulmi wanda wannan ya jawo sai da musulmi sai da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yake su wai yuriduna koyaushe yahudawan nan ba su da manufa sai ko cewa an tarin lusabil ya zama kun bace wa tsari kullum ba yahudi burinsa akan ka kai musulmi shine ya ga ka bar tsarin Allah matukar ba za ka bar tsarin Allah ba to kakka taba dauka akwai wani abu da za ka yi ka burge shi duk abin da za ka yi ba za ka burge shi ba abu ɗaya ne za ka yi ka birge shi shi ne cewa ka bar tsarin Allah da kake rike da shi ma'aza ta rakin fita ajibi wannan tafiya gaba-gaba ne a cikin ban mamaki game da halin yahudawa abinda ake nufi su yahudawa sun zaɓi bata ga kawunansu amma a maimakon da su suka zaɓa batan ma ga kawunansu su haƙura to su kyale sauran bayan Allah abinda sauran bayan Allah suke su kyale su da shi amma su ba su haƙura da haka ba suna son batan ga waninsu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba su da wani buri sai ko cewa ku kafarta irin yadda su ma suka kafarta in ya so da ku da su ku zamo ɗaya an karbo daga ablan abbasin cewa ita ayan nan ta sauka ne a cikin malamai biyu daga malaman yahudawa daga malaman yahudawa sukan je wajen shugaban munafukai shi ne abdullahi ubayyin abdullahi ubayyin wa rahadahu da shi da jama'arsa yusabbi danihi anil islami abdullahi ibn ubayyin wa rahadahu da shi da jama'arsa yusabbi danihi anil islami suna jinkirta shi daga musulunci cewa kada ya yadda ya musulunta sak munafincin nan da yake yafi masa daga musulunci yusabbi danihi anil islami suna jinkirta shi daga musulunci in ya kamar zai ban munafincin ma ya dawo ya musulunta sai su kara zuga shi yau kai ne zaka musulunta an kaba daga Abdullahi Abbasun kuma cewa ita ayan nan ta sauka cikin rifa ta ibn Zaidin da Malik ibn Duhshumin sun kasance su wannan Yahudawan ka'idan su umman Allah ya faɗi magana sai su ringa karkata kansu suna aibata shi wai bai ma iya faɗan maganar ba ba koyaushe nufin su a ce kun ɓace wa tsari wallahu alam bi adayaku Allah yana sane da wanda suke makiyanku minku ya san su fiye da ku yanda kuka san su fa yubirukum bihim shi yasa koyaushe Allah zai ba ku labari da su ayi makiyanku litajtanibuhum dan ku nisance su ay litataharrazu minhum dan ku kiyaya daga gare su ku kiyaya daga gare su wanda duk Allah ya faɗa ma cewa wani makiyinka ne aiko inda hankali ka kiyaye wannan Allah ya faɗa cewa iblis shaidan makiyinka ne kai bawa kai mutum to ka kiyaye shaidan inna shaidana lakum aduwwan fatahizuhu aduwa shaidan lalle makiyi ne gare ku shi yasa ku rike shi a matsayin makiyin yanda yake ku yake kokarin lalle karshen ku sai ta lalace kun shiga azaba madawwamiya to kuma ku rike shi maki a matsayin wanda ba zai taba faɗan magana ku yadda da ita ba yayya ku da shi shine kai ya faɗi magana ku yadda da ita da abin da ya faɗa ku kyale masa kayansa ku kyale masa kayansa haka nan Allah ya ba mu labari cewa yahudu da nasara makiya ne ga musulmi shi yasa me wajibin musulmi su rike su a matsayin makiya kar su dauke su a matsayin masoya sura da ta kare an faɗi wannan guri da yawa ya yi lazina min la ta tazo bi da ta min doni kuma la yaluna kuma abala wa la tahzil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin an faɗa dai gurare da yawa haka nan a wannan surar an faɗa cewa lalle mu'mini ba daidai bane a same shi yana hada kai da kafiri tunda kafiri ba masoyinsa bane ba masoyinsa ba ne a wannan sura ma haka za a ci gaba da faɗar irin wannan duk dai dan a faɗakar da musulmi akan tsarin rayuwar da ya kamata su riko da ita su bar tsayawa bin duk wani tsari na makiyinsu domin ku tsarin makiyinsu ba abin da zai kai su sai ko ga halaka shi yasa su bi tsarin Allah su bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine za su tsira wannan ne zai sa ake sun tsira wa kafa billahi waliyan Allah ya isa mai jibintan lamarin wanda duk ya tsaya gare shi hafizan lakum mai kiyayewa gare ku minhum daga gare su matuƙa ku tsaya ga Allah Allah zai kiyaye ku ba zai kyale su su wani galaba akan ku ba in kaga kafirai na galaba akan musulmi to musulmin ne ba su riko da addinin su yanda aka faɗa musu ba wannan ne kawai amma ba haka ba mummuni duk inda yake musulmi duk inda yake yafi karfin kafiri walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila wa kafa billahi nasira ubangiji ya isa muku mai taimako gare ku mani allakum mai kare ku min kai daga duk irin kulle kullen da suke muku ko yaushe suna ta yin kulle kulle akan sai sun ga bayan ku to amma dai kun dawo kun tsaya ga Allah to Allah zai isa muku zai taimake ku akan su min allazina hadu من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا min allazina hadu qaum akwai wasu mutane a cikin yahudawa wato min allazina hadu jari da majarurin labarin mubtada ne shine mufassir wanda yake an shafe shi wanda shine mufassir ya kaddara shi da qaumun akwai wasu jama'a a cikin yahudawa yuharrifuna al-kalima da su ba abinda sun sa a gaba irin su musanya magana ta Allah magana ta Allah ga inda take nufi amma su kirikiri sai sun lankwaso ta sun lankwaso ta sun lankwaso ta ta koma wani waje daban yugayyirun al-kalima suna jirkita zance da Allah allazi anzalallahu wanda Allah ya saukar fit a cikin at-taura min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga sauran manzo sallallahu alaihi wasallam ai min kaunihi abiyara daga zama wasa fari mushraban bihu buratin abin cudanyawa da jaja ne sabi da wilil ba shi ba tsawo ne da shi ba kerere ba dogo bane wanda za a ce kerere ba kuma gajere bane ga misali to suka musanya wannan sifa suka ce wai manzan Allah baki ne wai yanda aka faɗa a cikin attaura kenan wanda duk wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ne to ya kafirta dan yayi musu manzo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗa sifarsa a biyaran mushrabaha mirarin alahu jummatun fauka jidihi sauda'u to da wailu da suka ce wai dogo ne kware alhali ko an ce a'a ba dogo bane kerere ba wani abu ne ya sa suka yi haka don kwaɗayin shugabanci suna ganin in suka faɗa wa mutanensu gaskiya mutanensu suka dawo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su abin da suke samu daga gare su ai zai kubuce musu shi yasa su manufarsu dai koyaushe su dinga samun wani abu kuma a koyaushe a koyaushe akan samu masu bin tsarin yahuda wannan a cikin ko da a cikin musuluncin wanda faɗar gaskiya za ta gagara a haƙƙin su don tsoron wani abu da suke samu na duniya kan wannan abin ya kubuce musu in suka faɗi gaskiya ya lamari yake to ai shikenan irin wannan abin zai kubuce musu to su ko ba sa son wannan abin na duniya ya kubuce musu wala ma ya huzuna hu kwadai bisa abin da za su ke karba min safalatim daga na kasan su yana cikin abin da yahuda wannan suka sauya ayar da ta zo da cewa musani wanda yake ya taba aure in ya zina ta hukuncin sa a jefe suka je su sauya wannan suka ce a cewa aka yi masa bulala biljilji da cewa a yi masa bulala yana daga wannan ya zo a cikin littattafan yahudu cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulli da finnari za a dawo da shi har abada a wuta suka musanya wannan maganar ma suka ce a'a su ko sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai matuƙa karkare wuta ta shafe su kwana 40 muddar ibautar iyayensu ga dan marake suka ce iyaka wannan kenan to duk wannan yana daga cikin guraren da suka sauya suna sauya magana wato na ata min ati daga sufar manzo sallallahu alaihi wasallam amma walihi daga gurin da Allah ya aje alati wuri alaiha wadda aka aje ta akai wa yaquluna suna cewa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bi shay lokacin da ya umarce su da wani abu samina kaulaka mun ji abin da ka faɗa wa asaina amma kuma mun saba wa amraka lamarinka sun ji amma ba su yadda su ba wasma'a ka ji mu gaira musulmai amma kai kada Allah ya sa ka samu wanda zai saurare ka su suke sauraro su suke nema daga manzo ya saurare su amma su ne masa mummunan addu'a cewa kan ma Allah ya sa ya samu wanda zai saurare shi halin hali ne bi ma'anar du'a'i suna nufin addu'a ila same ta kada Allah ya sa ka ji wara'ina ko kada Allah ya sa ka samu wanda zai saurare ka wara'ina suna cewa da shi kuma wai quluna lahu suna cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kiyaye su wa qannu hi an hida bihi biya alhali ko an yi hani daga a fuskanci manzon Allah da irin wannan kalmomin wai ya kalmatu sabbin bi lugati ita kalma ce ta bakar magana a lugarsu kamar an ce ra'ina ra'inan wato wanda yake ba shi da fahimta wawa wawa to mulayyan bi alsinatif suna faɗa haka dan karkatarwa da harsunan su waɗanan ai sarfa lil kalami juyawa da magana an zahirihi daga zahirinsa waɗanan dan suka kuma fiddini kokarin sai sun yi suka a cikin addini al-islami addinin musulunci da abin da yasa suke wannan sauye-sauyen da kulle-kullen ba dan komai bane sai dan samu madafa da za su yi suka a cikin addinin musulunci wala wannan kalu samina da a ce hudanan sun ce sun ji duk abin da ka faɗa musu ya rasulallah wa adana sun bi umarninka badala wa asaina a maimakon wa asaina din da suke faɗa wasma da cewa suke ya rasulallah ka saurare mu ka ji me za mu tambaye ka ko ma za mu faɗa ma fakat kawai ba tare da sun ƙara gaira musma'in ba wanzurna kai duba zuwa gare mu unzur ilaina kai duba gare mu badala ra'ina a maimakon ra'ina din da suke faɗa lakana khairan lahu da haka ya zamo shi ya fi musu mimma qaluhu daga abin da suka faɗa wa aqwam da ya zamo mafi daidaita adala minhu mafi daidaita daga abin da su suke faɗa walakin la'anahumullahu sai dai ubangiji ya nisanta su an rahmati daga rahama ta sa bi kufrihim da sababin kafircin su da sababin kafircin su fala yu'minuna illa qalila shi yasa ba za a samu imani ba daga gare su sai ko yan kaɗan kaɗan ne daga cikinsu za su yi imani ka abdullahi bin salami kama abdullahi bin salami wa ashabihi da shi da jama'arsa su ne wanda za su yi da za su musulunta shi yasa koyaushe abinda ake nema daga musulmi in ka ga mai faɗar gaskiya ko mai faɗa ma gaskiya ai ka saurare shi ba ka ce za ka yi izgili da shi ba matuƙar ka izgili da shi shikenan mummunan abin da zaka samu mafi munin abin da zaka samu akan izgilin nan da kake da shi shine Allah ya yimki ga zuciyarka ya yimki ga kwakwalwarka ta fahimtar gaskiya ka dawo ana faɗa ma gaskiya amma ya zama ba iya ganewa ya gagara a wajenka shi yasa koyaushe aka ji gaskiya haƙƙin musulmi duk inda ya ji gaskiya ya ba da kai gare ta ya ba da kai gare ta ba a san musulmi da jayayya da gaskiya ba wannan zai ja a bisir'i wa saddaqa bihi musulmi koyaushe abin da yake tsarin sa duk abin da zai zo da shi ko magana ce ko aiki to zuwa yake da gaskiya a maganar sa ba za ka taba jin abin da ba gaskiya ba a aikin sa ba za ka taba ganin aikin da ba gaskiya ba haka nan kuma shi duk inda aka kawo masa gaskiya abin da yake shine ya karbi gaskiya da ya gaskata da ita ba a samu musulmi ana kawo masa gaskiya amma yana taurin kai ba ya zamo kenan ya yi koyi da irin wannan yahudawa an kawo musu gaskiya amma tsoron kada wani amfani da suke samu na duniya ya kubuce musu suka juya wa gaskiyan nan baya har yaƙar gaskiyar su kai to wannan mummunan matsayi ne duk wanda ya haka ya tsaya irin matsayin wannan yahudawan ne Allah ya kiyaye mu ya ayyuhal ladzina utul kitab
ayyuhal ladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha فنردها على أدبرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة إن ديك ألا يبي وللتافي يهود ko nasara aminu lalle ne ku yi imani bima nazzalna da abinda muka saukar min alqur'ani na daga qur'ani wajibi ne ku da ku imani da qur'ani dan mataka ba ku qur'ani imani da qur'ani ba to shi kansa littafin da aka ba ku ke tuce cewa naku ne kun kareta da shi kenan domin ko littafin naku ya kunshi cewa idan qur'ani ya zo wajibin ku ne ku yi imani da shi wai za zalla mi ta kallabi na dama ataina kun min kitabin wa kibatin suma ja'akum rasulun musaddiqul imama aqulu tu'minuna bihi wa tansurunna dukkan annabawan Allah da manzannin Allah sai da Allah ya rike alkawari akan su cewa matukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to za su ba da gaskiya da shi za kuma su tsaya su taimaka masa shi haka nan kuma su dinnan sun riki wannan alkawarin ga al'ummunsu sun riki irin wannan alkawarin ga duk al'ummunsu shi yasa al'umma duk wani manzo da ya gabata ko al'umma duk wani annabi da ya gabata da za a ce a musulunci ya zo qur'ani ya sauka sai su ba za su ba da gaskiya da musulunci ba ba za su yi riko da qur'ani ba duban suna da wani abu da can tintini tun kafin zuwan qur'ani to ba su da hujja akai domin abin da suke da shi in dai na gaskiya ne to ya faɗa musu matuƙar qur'ani ya zo to a kyale a kyale duk wani abu a komo ga qur'ani a komo a riko da qur'ani ya ku wanda yake an ba su littafi aminu ku ba da gaskiya mai hannun zanna da abinda muka so kaminar qur'ani ne daga qur'ani musaddiqan halin kasancewarsa mai gaskatawa limama aku ga littattafan da suke tare da ku min tawrati kamar a taurar da take tare da ku min qabli an nisa wujuhan kafin a ce mu shafe fisaku nan huwa ma fiha mai shafi abin da ke cikin fusakun min al'ain wal anfi wal hajim daga idanu da hanci da gira a waye gari fuskar ta koma gaba ɗaya daidai ba alamar gira ba alamar ido ba alamar hanci ba alamar baki ba komai fuskar ta koma ɗaya fana rudda mai da ita ala adbariya da baya da baya fana ala hakal arfai musanya ta kamar keya lawahan wahidan fuskar ma ta zamo wato shata ɗaya ce gaba ɗaya a haɗe take ba wani rami ba wani tudu ba komi auna la'anahum ko kuma a ce mu la'ance su nam sahahum qiradata mu juyar da su su koma birai kama la'anna asabal sabt kamar yadda muka kisfe muka juye waɗanda suka yi su a rana asabar minhum daga cikin su yanda aka mai da su birai واسألهم عن القرية التي كانت آلهة البعد إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيتانهم يوم السبت شرا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نرموهم بما كانوا يفسقون أكرشي أكفتا فلما فلما نزهوا ما ذكروا واتو قلنا لهم kunu kira da can hasi'ina a ƙarshe an ce da su ku koma biran shi kenan suka koma biran kuwa suka koma biran to su ma wa'annan ne yanzu in sun ƙi karɓar ƙur'ani to ta yi fa a mai da su biran a mai da su biran yadda aka mai da wa'ancan na farkon falamma a tau amma nuhu an hukulna lahum kunu kira da can hasi'ina to wa kana amrullahi maf'ula hukuncin Allah ya tabbata abin zartaswa ne da abin Allah ya hukunta to ba wani wanda zai hana zartar da wannan abu wala ma nazalat yayin da wannan aya ta sauka aslama abdullahi bin salami abdullahi bin salami sai musulunta faqila wasu malaman tafsirin suka ce kana wa'ida wannan narko ne ake ga su yahudawa bi sharɗin amma bisa sharaɗi ya zama ba wanda ya musulunta a cikinsu falamma aslama ba ruhum da yake an samu wasu a cikinsu sun musulunta rufi'a sai aka ɗauke narkon wakila wasu malaman tafsirin suka ce yakunu damsu wa masun qawl qiyamis sa'ati juya su da kuma kisfe su zai afko kafin zuwan ta alkiyama anan gaba ba makawa yahudin nan sai an kisfe su a cikin su an juya fusakun su fuskar ta su ta koma wajen keya wato wasu suka ce narko ne da sharadi li anna rahmatan lahi tasbiqu garabahu da rahmar Allah ta gabaci azabarsa wal hasilu hasilin bayani an samu sabani a game da wannan narkon da ayan nan ta kawo mu'allakan an rataya shi ne da wani abu sannan daga baya dauku saboda wato rashin sabuwar wannan abin da aka rataya da shi din wasu ka ce a'a ba makawa yana nan amma a lahira zai afku ne a lahira ba a nan duniya ba wasu ko suka ce a'a zai afku ne a nan duniya wato a wasu ka ce zai afko wato ahirar zamani a ƙarshen zamani sai ƙarshen zamani sannan ne za a ga an waye gari ana tashi wasu yahudawan an kisfe su sun koma birai wasu sun koma alhinzirai wasu suka ce zai afku ne a lahira za su tashi daga gabarburan su suwar ruhun alhali an kisfe surar su ba makawa ba abinda zai hana a ce ana nufin gaba daya a cikin su akwai wanda za a kisfe din nan a ƙarshen zamani akwai kuma waɗanda sai a lahira ne za a kisfe su ba inda aka samu narko ga al'umma annabi ga al'ummar nida'i al'ummar da annabi ya kiran su da cewa za a gaggauta musu azaba kamar yadda wannan aya ta kunsa me yasa aka kawo narko mai tsanani a haƙƙin yahuda wannan dan sun kai inda suka kai a wajen kafirce da cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da yace bi sharɗin wa huwa adamu imani ahadi minhum shine cewa ba wanda ya imani a cikin su abinda aka rawaito cewa Abdullah ibn Salamin yayin da ya dawo daga Sham ya ji wannan ayar kuwa tun yana Sham din ya ji cewa Allah ya saukar ga wannan ayar sai ya gaggawa ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma ya je gida ya ce ya rasulallahi ma kuntu ura ba na zaton an asila ilaika cewa zan iya zuwa inda kake ba sai fuskata ta juya wajen ƙeyata haka na abin da aka ruwaito cewa sai da na umar ya karanta wannan ayar wajen ga kabul ahbari sai kabul ahbari ya tsorata irin ga ya rabi amantu ya rabi aslamtu ya ubangiji na ba da gaskiya ya ubangiji na musulunta dan tsoron kada narkonta ya same shi to ya ayyuhal to inna allaha إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما inna allaha mika ubangiji subhanahu wata'ala la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta a tarar da wani da shi ayil ishraka baya gafarta tarar da wani da shi ibnu abi hatim da dabarani duk sun fi hadisi daga abi ayyub al ansari abu ayyub al ansari Allah ya kare da gare shi yace wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina da wani dan dan uwa dan dan wannan nawa baya baya kamewa daga haram koyaushe haram ta bijira gare shi zakke mata yake baya tsoron kace masa wannan abincin haram ne ko wannan kaza haramin ne ko wannan kaza ba ruwansa sai manzala ce to wani addini yake sai ai a, mutumin nan ya ce a'a yana sallah kuma ya yadda Allah ya maka ɗaici ne wato sai manzan Allah ya ce to ka je ka ce ya baka addinin nasa ma in ma ya ce ba zai baka kyauta ba to ka siya ma sai mutumin ya je wajen ɗan ɗan wannan nasa ya ce abinda nake so addinin nan naka da kake ka bani in ya so ka daina addinin gaba ɗaya don ka fi samun damar ci gaba da ɓannar da kake in ko ba za ka bani ba kyauta to ka siyan min sai dan dan uwan ya ce shi ba zai taba rabuwa da kadai ta Allah ba ba zai taba rabuwa da sallah ba duk bannan da yake amma dai yayi riko da kadai ta Allah yayi riko da sallah to shikenan sai mutumin ne ya dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inda suke da dan dan uwan nan nasu sai manzo Allah ya ce da shi kai lalle kan ka same shi mai rowa kada ya taba addininsa ba ya yadda ya taba addininsa ruwa yake da addinin nasa shikenan sai wannan aya ta sauka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hakika duk irin laifin da bawa ya koma ga Allah da shi ta yu Allah ya gafarta masa amma abu ɗaya ne wanda Allah ba ya gafartawa shine tare da wani da shi kace zaka tare da wani da Allah to Allah ba zai gafarta ma ba malamai suke cewa akwai abu na biyu shine me cutar mutane kaka yadda ka cuci bayan Allah matuƙa ka cuci bayan Allah kaka ɗauka Allah zai gafarta ba wani malami yake cewa kun kaifa shi ita fa inna Allah zu karami wa ma alayka idza aznabta min ba'si illa sanata illa sanatayn fala taqrubuhuma abadan ashirka billahi wal irrar bin nasi duk yanda kake ma dan uwa kaka fidda rai zaka samu rahamar Allah kada ka dauka dan kai zunubi shikenan ba kai ba rahamar Allah a'a rama Allah na nan na jiran duk wanda yake mumuni ko da wani zunubi yake sai dai abu biyu su ne zan faɗa ma gaskiya kakka yadda ka ce za ka aikata ɗaya daga biyun nan wanne ne su ne na farko ka ce za ka tare da wani da Allah to ba kai ba tare da wani da Allah domin ko wanda duk ya tare da wani da Allah to bayan da za Allah ya gafarta masa kuma a wata ayar Allah yake faɗa cewa wanda duk ya tare da wani da Allah to Allah ya hana shi shiga aljanna Allah ya haramta shiga aljanna gare shi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awihu jahannam to sai abu na biyu kuma shine ka cuci bayan Allah mataka za ka cuci bayan Allah kaka dauka cewa Allah zai gafarta ma a haƙƙin bayi ne Allah ba zai cuce su bai ce gafarta ma to inna Allah haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala la ya gafiru an yushraka bihi baya gafarta baya yafi a ce za a tarar da wani da shi baya gafarta tarar da wani da shi waya gafiru ma duna zalika amma ana gafarta abin da bai kai tarar da wani da shi ba minan zunubi daga zunubai liman ya sha'u ga wanda ya so ya gafarta masa liman sha'ul magfirata lahu ga wanda yake son yi masa gafara bi an yudhilahu aljannata shine ya shigar da shi aljanna bila azabin ba tare da ya masa azaba ba wa man sha'a wanda kuma Allah ya so daga cikin masu saba wa Allah azabahu sai Allah ya masa azaba min almu'minina daga mummunai bi zunubihi da sababin zanubansa sun mai yudhiluhul jannata amma a ƙarshe zai shigar da shi aljanna zai shigar da shi aljanna wannan a iya cewa summa yudhiluhu ko summa yudhilahu ko summa yudhiluhu tunda an adabta ne kan labarin am kan jawabin sharadi idan aka da fiko da jawabin sharadi akwai fuska uku ko fa in ya halik abu qabu sai ya halik rabi'un nas wa shahrul ham wa shahrul haram wa numsik ba'da hoto akwai fuska uku anan wa numsik ko numsika ko numsiku wa man yushrik billahi wanda duk ya tarar da wani da Allah fagadi tare isma hakika karkari zunubi zanban zunubi azima mai girma
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا
to alam tara ba ni labari ilal lazina wa'anda ya zakuna an fi samu suke tsarkake kawunan su mutum ya ringa tinkaho ai sai shi mai ibada sai shi malami sai shi kaza sai shi kaza wa humul yahudu su waye kan gaba ai irin wannan yahudawa hai su karu inda suka ce na hanu abna'ullahi wa ahibba wai su ƴaƴan Allah ne masoyan Allah ne ai lasa al'amru bi taskiyatim anfusum ai lamarin bai zamo ba da tsarkakewa su ga kawunan su ba kai ne zaka baiwa kanka shaida ka samu tsira ba nan ka waye gare kana kai na Allah ne ko ka waye gare kana cewa ai kai mai matsayi kaza ne kai kai kaza kai tarbiya kai menene to duk wannan ba da shi ne zaka samu kaiwa ba ka koma ga Allah tabaraka ta'ala ka dogara da baiwarsa balillahu yuzakki man yasha Allah shi ke tsarkake wanda ya so yudahiru man yasha shi yake tsarkake wanda ya so wa abil imani da ya bashi imani wala zabuna wa yunqasuna min amalin ba a toye musu fatila ko da ba wanda ya rufe wato kwallon dabino daga ayyukansu ƙarar ƙishiratin na wati gwargwadon kwallon da yake gwargwadon bawon da yake ya rufe kwallon dabino to ko da kamar wannan ba za a ware ba za a tauye musu shi ba daga ayyukansu kuma wannan ayat dai wato babban manuniya ce akan cewa bawa kada ya taba cewa zai wa kansa shaida ya dogara da shaidar Allah tabaraka wa ta'ala in dai na kirki ne shi to ai Allah ya san na kirki ne kuma ya fi kowa sanin cewa na kirki ne in kuma ba na kirki bane in ya waye gari yana shi na kirki ne ko ya hayi wa'yansu suna ta ziga shi ai shi na kirki ne ba mai kirki irinsa ba malami kamar sa ba mai ibada kamar sa ba mai tsoron Allah kamar sa duk wannan ba zai kai shi ko ina ba ba zai kai shi ko ina ba bari ma irinsa da riga masa azaba yake da irin wannan ne aka ce a ranar lahira za a tashe shi koko da shiga kabarinsa ba za a tashe shi a zo masa da azaba a ringa an ce kai kaza ne to haka din ne kuwa in ya ce ai ba haka din bane sai a ce masa azaba to me yasa kai da ana faɗa ma ka san kai ba haka bane me yasa kai da ana faɗa ma haka alhali kai ka san ba haka bane kuma wannan ne yasa masana Allah suka ce ba wa kiyayi da'awa shehu shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa cewa duk wanda ya da'awar shehuntaka alhali ya san bisa ƙarya yake wannan da'awar to ba makawa ƙarshen ta sai ya mutu kafir duk wani aiki da yake yanzu ko duk wani hali nasa to karshen sa in imani in in mutuwa ta zo masa a zare imani a bashi ya zai sai mutu a kafiri shi yasa a kiyayi da'awa a kiyayi homa a kiyayi cewa mutum ya ringa yaban kansa yana faɗar wani matsayi nasa da yake hangen yana da shi in kaga inda yake haka din daidai ne sai wanda yake Allah ya yi masa izini wanda yake shi yana yin haka ne ta haddusan bin ni'imati dan zartarwa da ni'imar da Allah ya masa shi koyaushe yana dubo Allah ne yana neman duk wani abu ma da yake da shi to ai ni'imar Allah ce ba ta saba ce dan ba dan baiwar Allah ba bawa yana da damar ya wani gyara kansa ina walau la farra alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min hadin abada sun ba dan baiwar da Allah yake muku ba da rahmar Allah ba wani a cikin ku da zai kai ba wanda zai kai in ba da rahamar Allah ba subhanahu wataala shi yasa kai da kake ka san Allah karka ce wata dabara ce ta ka ta sa ka san Allah Allah ne da ma baiwa ka sai shi kai da kake tsayawa ka bauta wa Allah karka ce wata dabara ta ka ce ta sa kake bauta wa Allah Allah ne kawai ya ma baiwa ka tsaya ka bauta masa Ah, shi yasa koyaushe a dubu wannan a dubu cewa komai ma bawaye ai na Allah ne subhanahu wataala bawa shi a kansa ba zai iya kawo wani abu nasa ba ba zai iya kawo wani abu nasa ba to shi yasa me hikam yake cewa la nihayata limazamika in alja'aka ila nafsika kai mutum laifuffukan ka ba za su kare ba in Allah ya kyale ka kai da kanka in Allah zai kyale ka kai da kanka to laifuffukan ka ba za su kyale ba za su kare- kare ba kamar yanda sufofin ka kyawawa ba za su kare ba in Allah ya fakar da kai zuwa gare shi ya mai da kai zuwa gare shi a sannan kuma sai ya zamo duk wata sifa ta ka mummuna ya rufe ta da sifa kyakkyawa ta sa don Allah tattaru ne don Allah tattaru ne to shi yasa dai koyaushe ba wa ya ringa dubo wannan kai yace zai tinkaho da wani abu nasa kai yace zai tinkaho da wani matsayi nasa ya ringa dubo Allah subhanahu wata'ala a unzur duba انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا dubi irin yadda masu wannan halin suke kirkirar ƙarya su dangana ga Allah bizalika da irin wannan tsarkake kawunan su da suke ba wa ya dinga bude baki yana ai Allah ya kai shi matsayi kaza Allah ya kai shi matsayi kaza Allah ya kai shi matsayi kaza alhali yana matsayin bin son zuciyarsa ne ba wanda yake matsayin bin son zuciyarsa ina za a kai shi wani matsayi a sai mutum ya gama da zuciyarsa sannan ne zai samu karbuwa wajen Allah har a ce Allah ya kai shi wani waje amma wanda yake bai gama da son zuciyarsa ba to ina za shi ai ba inda ba inda za shi Ah, wa kafa bihi isman mubina irin wannan ƙaryace ƙaryace da suke ya isa zunubi mai girma zunubi wanda yake a fili bayyana a fili wani zala a da za a karanta a gaba ta sauka ne fi ka abin ashrafi a game da ka abin ashrafi wani bayahude ne wa nahawihi da makamancinsa min ulama il yahudi daga malaman yahudawa lamma qadimul makkata yanda suka zo makka wa shahadu labar da suka ga wanda aka kashe a yakin badar wa harrarul muslimina alal ahd sarin suka tsaya suna kwadaitar da kafirai bisa cewa lalle su dau fansan mutanen su da aka kashe a ranar yakin badar wa maharamatu nabi sallallahu alaihi wasallam suna kwadaitar da mushrikai akan lalle su tsaya su dage su yaki manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da aya alam tara ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا alam tara ubangiji yace yanzu baka duba ba ta alam yanzu baka san wata zulli filin baka duba ga ayyukan waɗanda aka ba su wani bangare ba na sanin littafi na sanin attaura amma a maimakon wannan abin da suka sani daga attaura ya dora su sa shirya sai ya zamo sun dawo suna ba da gaskiya bil jibti da gu- gunkin jibtu wa dago da gunkin dago sanamani wasu gubata ne guda biyu na ƙuraishin na ƙuraishawa suna ba da gaskiya gare su su judihim lahuma da suke yin sujada ga gumakan nan guda biyu Eh, kuma a yanzu kai da kake musulmi duk wani da zai gayyace ka zuwa ai ana haɗe ai ana tare bara ka zo ka je kai ibada a wajen ibadarsa wai da sunan ai an haɗa kai to ka gane ka bi tsarin yahuda wannan ne masu yin sujada ga gu- ga gumaka kai ma in wani gaice ka coci ka je ana sujada ai sujada ɗaya ai sujada biyu da kai wai da sunan ai ana haɗe ne ai abokinka ne ko ana masa biki ne ko ana wani abu to ka tabbata ka zamo tafiya kuɗe da wayancan duk musulmin da yake ya shiga kanisa da niyyar ibada ibada irin wadda masu kanisa suke to ya tabbata ya fita daga musulunci ba shi ba musulunci shi yasa za a ga sai da yusuf nabhani ya faɗakar a kai ya yi littafi akan wannan ya faɗakar a ƙarshen wasu littattafan nasu saboda tsawatarwa ga wanda yake musulmi eh, duk abin da za ka yi na zauna lafiya ka yi amma banda ka bar addininka banda a ce sai a ɗora ma wai ka bar addininka da sunan wai dan a haɗa kai ne a zauna lafiya a'a ba wannan ba wannan wa yaquluna su wannan yahudawa masu wannan ɗabi'a suna cewa allazina kafaru ga wanda suke kafirai suna cewa ga mutan makka abi sufyana shine abi sufyan wa ashabi da jama'arsa hina qalu lahum lokacin da abu sufyana da jama'arsa suka ce da su a nanu a hada sabilan wai su ne suka fi shari'a tsari su ne suke bisa tsari madaidaici wa nanu ulatul baiti wai yana cikin aikin su cewa su ne suke kula da ka'aba nasil hajja ko nusil hajja muna shayar da alhazai wani karin raifa suna garar baƙi wani fukul aniya suna kwanto wanda aka ribata daga cikin mutanensu a wajen yaƙi wani fa'al wani fa'alu suna kaza suna kaza suna kaza wannan wai ita ce sufofinsu an muhammadu to su ne suka fi koko annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad halafa dina aba'ihi gashi shi abin da yake kai shine cewa ya saba wa tsarin magabatansa wa qadar rahima ya yanke zulunci wa farakal harama ya fita daga harami to yahudanan sai ce ha ulai kudin nan kudin nan a hadamin allazina amanu sabila ai tsarin da kuke kai ya fi zamowa daidai fiye da wanda su masu cewa mummune ne suke kai haka yahudawa nan suke faɗa wa kafiran nan mushrikai a kawo mu ɗariƙa su ne wa ku ne mafi daidaita ta farki ulaika allazina
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا masu wannan sifa su ne wanda Allah ya la'anta wa man yar'ani lahu wanda ko duk Allah ya la'anta falanta da lahu nasira to bayan da za a ka samu wani da zai iya kare shi daga azabar Allah mani amin azabihi ba za ka taɓa samun wani ba da zai iya kare shi daga azabar Allah am to ko a ƙara sauran ayar am lahu nasiba أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا ko ko su yahuda wannan suna da wani bangare ne na sarautar Allah Allah ya ba su zartar da wani abu a cikin sarautarsa shi yasa suke duk abin da suke a istifhamin inkari ne ko na nafayi ne kamar an ce malahum nasibun min al-mulk yahuda nan ba su da wani rabo ba su da wani bangare a cikin sarautar Allah kowane bangare kowane uh, rabo ubangiji ne yake tafi da shi ayyala salam shay'un minhu ba su da wani abu daga gare shi walau kana da a ce suna da wani abu daga gare shi fa izan aiko a sannan layatunan nasa na kira ba za su ba mutane ba ko da gwargwadon duk wanda ke ba- bayan kwallon dabino aisha an tafiya ba za su ba su abu wanda yake wulakantacce ba kadaran nukurati wanda bai huce duk wanda ke bayan kwallon dabino ba fi zaharin nawati wanda yake bayan kwallon dabino li farɗi buhurin saboda rowar su ta kai inda ta kai rowar yahudawa ta kai inda ta kai to sai mu tashi abin يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما to shine wajen tashin to qala Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce am yasuduna nasa yahuda wannan koko sune wa mutane hassada ne sune wa mutane hassada ne bal wato am din ta zo ne dan inkidai ya zamo ba am din ta zo da ma'anar bal kenan yanda ibnu malik yake faɗa alfiya ko wa bin kidai wa bi ma'ana bal atat in takum ma quyyidat bihi khalat shi yasa wannan ma'anarta kamar an ce bal bal a ya sudunan nasa a'a a bar waccan maganar ko kuma dai yahuda wannan su ne wa mutane hassada ne a nan da aka ce nasa an kawo shi ami amma ana nufin hasi ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko yahuda wannan su ne wa manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam hassada alama atahumullahu bisa abinda Allah ya basu min farlihi daga baiwarsa minan nubuwati daga annabta wakasratin nisa'i da halatta masa ya auri fiye da mace hudu da aka halatta masa cewa shi ya iya auren fiye da mace hudu ai ya tamannauna zawalahum suna wato shi anan yace dai ce annabiya yace fa huwa min babi tasbiyatil hasi bisul ami yana daga ambatan hasi da sunan ami inda za a kawo hasi sai a kawo ami isharatan wannan an yi shi ne don nuni ila annahu jumi'at fihi kamalatul awwalin wal akhirin izuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tara cika ta baki ɗayan mutanen farko da baki ɗayan mutanen ƙarshe a cikin sa duk wata cika da za ta yi a ce mahaluki ya samu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan cikar duk cika ta baki ɗayan jama'a farko da ta ƙarshe duk an haɗa masa qala shair wannan irinsa ne mawaƙi yake cewa wa laysa alallahi bi mustankarin an ya jama'a al'alama fi wahidi ba abu ne wanda za a ce ba zai yi ba a haƙƙin Allah a ce ya tara halitta gaba ɗaya a cikin mutum ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tara duk abin da ake kira cika ta halitta a cikinsa irin wannan shi ake kira wato an ami al'amul lazi uri da bihil husus ami wanda ake nufin hususi da shi wanda aka ce wato irinsa bai cika yawa ba a ƙur'ani yadda mai manzo wata tafsir yake faɗa wa awwalun sha'a liman aqasa wannan wasani nahau ya sudunan nasa wa awwalun sha'a ami wanda yake an yi tasisinsa yana yawan zuwa a ƙur'ani liman a ƙasa ga wanda yake mai fahimta wasani na biyun kuwa shine amin da yake ana nufin hususi da shi nawu ya sudunan nasa kamar am ya sudunan nasa alama atihumullahu min fadli ko a can baya a ali imrana allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fashawhum to shi ma annasu anan qala lahumun nasu nasin amine amma ana nufin hasi da shi ana nufin nu'aym ibn mas'ud al-ashju'i shi yasa amine amma ana nufin hasi da shi to shirin wannan ya zama majazi ne a ministi imalil kulli wa iradatil ba'ari an amfani ne da kullu amma ana nufin ba'aru to fakada ya tamannauna zarwalahu suna burin ina ma a ce an gusar da wannan baiwa da Allah ya ga annabi anhu daga gare shi waya kununa suna cewa laukana nabiyan da shi annabi ne lamashtagala ko lashtagala anin nisa'i da ya dauke hankalinsa daga mata wai ai kamar ya mai da hankalinsa ne ga mata aka ce faƙadata na ala ibrahim a hakika mun bai wa iyalin annabi ibrahim ana nufin shi wato jaddahu kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin shi kansa annabi ibrahim din da kuma wasu a cikin jikokinsa ka musa kama annabi musa wa dawuda da annabi dawud wa sulaimana kama annabi sulaimana duk waɗannan jikoki ne na annabi ibrahim inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake jika na annabi ibrahim to an ba su alkitaba littafi an saukar musu da littattafai an baiwa annabi musa littafin attaura an baiwa annabi dawuda zabura inda nan gaba anan surar za a ce wa ataina dawuda zabura mun ba su littafi wa hikimata mun ba su hikima wa nubu'ata mun ba su annabta mun ba su annabta wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai girma fakana li dawuda tis'un wa tis'una imra'atan annabi dawuda ya auri mace har 99 wanda wannan wato duk mata ne duk matan aure ne wani sulaiman alfu annabi sulaiman kuma yana da dubu ma baina hurratin wa surriyati tsakanin wadda take ya wadda ya aura da kuma wadda take sadaka shi yasa duk wannan baiwa da Allah ya ga wannan bayi nasa da kuma halatta musu su auri mace ɗaya da ya bai isa ai suka akai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake masa hasada shine za a yi masa hasada a ce me yasa zai aure fiye da mace ɗaya bayan ko ga wasu wanda suka aure ɗari ba ɗaya ga wanda yake tsakanin mata da sadaka suna da dubu suna da dubu duk bai isa a ce za a yi magana akai ba sai na annabi sallallahu alaihi wasallama fa minhum manama da bihin ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم من آمن به أتكين يهودا an samu wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ka abdullahi bin salami kama abdullahi bin salamin wa'ar raji da ire-irensa an samu yan kaɗan yanda zan gaba za a faɗa fala yuminuna ko a baya aka faɗa fala yuminuna illa qalila an sami yan kaɗan da yake sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wa minhum man sadda an akwai kuma a cikin yahudawa wanda suka kauda kai daga imani da annabi wannan sadda ita ce murari inta ya zo masana a suratul zuhur idza qaumuka min anhu yasudduna akwai sadda mai ma'anar tsare wani akwai sadda kuma mai ma'ana kau da kai to wannan sadda din mai ma'ana kau da kai ce wadda ita tana zuwa ko dai a ce sadda ya suddu ko sadda ya siddu kiyasi a ce sadda ya siddu tunda fa'ala ce mura'a fa lazima shi yasa kiyasi a ce ta zo babin rarraba to amma kuma an ji ana amfani da sadda anhu ya suddu shi yasa akwai kira'a biyu a can na suratul zuhruf walam maru riba walam maru riba ibn maryam masalan za ka baka minhu yasudduna akwai kira'a yasudduna akwai kira'a yasudduna to wakafe bi jahannam falam yumin idan wasu da gaskiya ba kamar ka abin al-ashraf da malik ibn saifi da ire-iren su wakafe bi jahannam sa'ira wutar jahannam ta isa mai konawa ga duk wanda bai ba da gaskiya da annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai ba da gaskiya da annabi ba sallallahu alaihi wasallama ai makomansa wuta wuta wadda take azaban azaba liman la yuminu ga duk wanda bai imani da shi ba إن الذين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا حقيقة وإن الناس كافر شيء آيو يمو بس بعد gaskiya da Qur'ani ba سوف نسليهم نارا da sannu za mu shigar da su nudkhiluhum da sannu za mu shigar da su wuta ya hatariquna fiha da za ta ko za su ringa konewa a cikin ta su kone a mayar da su a kone a mayar da su su kone a mayar da su har abada kullama na rijar juludum duk sanda fatar su ta kone ihtarakat duk sanda fatar su ta kone baddalnahum juluda sai mun sanya musu wata fatar gairaha wata bi an tu'ada ila hali hal awwal amma da ita zuwa halinta na farko shi halu a larabci yana zuwa a tanisin sa yana zuwa kuma a taskirin sa kamar anan mufassiru yayi taskirin sa ne yace ila hali hal awwali da yayi tanisin sa sai yace ila hali hal ula sai ila hali hal ula ba ila hali hal awwali ba gairan mutarikatin alhali ba ta kone ba warada ya zo a ruwaya annaha tu'adu cewa fatan nan tasu ana mai da ita fi sa'atul wahidati a sa'a daya mai ata marratin har sau dari ta kone a mayar ta kone a mayar haka za a yi a sa'a daya har sau dari haka za a yi a sa'a daya har sau dari bal warada bari ya zo annaha cewa fata tasu ana mai da ita a yi ne sau dubu saba'in ya ma haura wancan kenan ya ma haura wancan nan wancan ne kaga ana da sa'a 24 a yini ya zama 100 sau 24 dubu nawa kenan dubu biyu da wani abu to wannan aka ce a ai ma ya haura dubu sab'in ma ya zo cewa tsakanin kafaɗin kafiri masirata salasati ayyamin kamar tafiyar kwana uku ne lirrakibil musri'i ga ma'ayi wanda yake mai gaggawa musri'i ba wadin musri'i daga asra a sunan fa'ili ne daga asra lirrakibil musri'i ga ma'ayi wanda yake mai gaggawa a tafiyarsa wato sai a ƙara girman jikin kafirin ba dan komai ba dan ya fi shan azaba wannan ƙara girman jikin nasa da aka yi dan ya ƙara shan azaba ne wa warada ya zo a hadisi cewa haƙorin kafiri ka uhudin yakan zama kamar girman dutsen uhudu a kaurin fatarsa kuma masiratu salasu ta ayyamin kamar tafiyar kwana uku a liya zuƙul azab wannan fata ana musu ne don sitar ana azaba liya kaso liyuka sau shiddatahu nan si gogayya da tsananin sa kasa yuqasi wato ya fi kyau ma a ce liyuqasu liyuqasu tunda liyuqasiyu ne don an shafe yara sai a daura ma a mayakan sun ya koma liyuka su shiddatahu dan su gogayya da tsananin sa daga kasa yuqasi ne za da za a ce liyuka siyu amma sai a daura ma ta kan yar a mayakan sun din dan su gogayya da tsananin sa inna Allah haqiqa ubangiji kana aziza ya tabbata mabuwayi ne la yu'jizuhu shay'un ba wani abu da yake gaji da Allah ba wani abu da yake yafi karfin Allah a kima gwani kuma fi alƙi a cikin halittarsa duk abin da ya yayi shi ne da tsari ba wani abu da wanda Allah wanda Allah ya yi ba bisa tsari ba duk abin da ya yayi shi da tsari ne wallazina amanu الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا al'adar ubangiji subhanahu wata'ala a qur'ani in ya faɗi azabar da take jiran kafirai to kuma yakan bi da ita galibi da irin ni'ima da jin daɗin da ke jiran mummunai shi yasa nan bayan an faɗi kafirai da irin azaba da take jiransu sai kuma aka mayar da bayanin mummune da ni'imar da take jiran da yake jiran su wallazina amalu ubangiji ya ce wa innan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari sanu da hiluhum da sanu za mu shigar da su jannatin aljannatai ta zimin ta haru da koramu ke gudana karkashinta khalidina fiha abe ban kaddar da dawamarsa a ciki in sun shiga in sun shiga ba magana fita abadan har abada lawan biya zuwa mudahara suna da mataye a cikin aljannan nan matan da yake abin tsarkakewa min alhairi daga jinin haira wa kulli kazarin kai da duk ma wani kazanta duk wata kazanta matan nan sun tsarkaka daga duk kazanta wa nurhiluhum za mu shigar da su zillan zalila inuwa wadda take madawwamiya da'ima madawwamiya latan sauhu shamsu wanda ba wata rana da za ta shafe wa huwa zillul jannati shine inuwa aljanna wanda a ciki kuma za a ba su duk abin da rawukan su take bukata duk abin da zuciyar su take sha'awa lakum biya mata ta yi amsu lakum biya mata da wa biya mata ta yi lanfusu wa tanazzula ayun wa antum biya halidun wa tilka jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'maluna za a ringa musu kirari duk abin da kuke bukata ku faɗa za a kawo wato duk abin da kuke bukata za ku faɗa za a kawo muku nan take ba da jinkiri ba kuma wannan aljanna ce wadda yake an gada muku ita saboda tsayawa da kuka yi kuka yi aiki na kirki a duniya yasa bawa in yana so ya kiyaye ya tsare kansa daga azabacin da aka faɗa ta 'yan wuta ya samo wa kansa ni'ima madawwamiya to za a yi aiki na kirki a tsaya a ayyuka na kirki a lazumci komawa ga Allah subhanahu wata'ala ba ya zama babban abin da yake gabansa masa ta lahira ba ya zama tunaninsa ya kare ga duniya ba ga ya zama bawa tunaninsa ya kare ga duniya baya tunanin lahira da abin da ya samu na duniya ko da ma a ce ya samu din karewa zai amma lahira ita ce wadda take madawwamiya inna Allah inna Allah ya murukumu أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله حقيقة من سبحانه وتعالى ya amurukum yana umartar ku an tuwaddu lamanati ku ba da amana ma'atu min alai abinda aka bai bawa amana akai min alhuquqi daga haƙoƙi ila aliha zuwa wanda suka cancanta daga daga wannan ayan ne malikawa suka ce ba daidai bane ai zamiya kenan domin duk wanda yake akwai wani abu nasa a hannunka da sunan amana dan kai kana da wani abu a hannunsa da sunan amana amma shi ya ki ya baka to ai sai ka mai masa ka yi aiki kenan da wannan aya tunda dai abin nan da yake hannunka ai amana ce shi yasa ka mai masa in ya so ka wakkala shi da Allah kuma ga hadisi da yake cewa addil amanata ila man ni'ta manaka duk wanda ya baka abu da sunan amana to ka mai masa wala tahun man hanaka dan wani ya ha'ince ka ya ki baka haƙƙinka da ke kansa to kai duk haƙƙinsa da yake kanka ka mayan masa kaka ce kai za ka yi zamiya shafi'awa ko suka ce a in an rasa za a yi zamiyar ai daidai ne ba laifi domin an faɗa fa mani ita da alaikum fa ta do alaihi bi misli ma ta da alaikum duk wanda yace zai taba ku to kuma ku taba shi irin yanda yace zai taba ku eh sai a zauna lafiya to ma min alaihi min alhuquqi abinda aka baiwa bawa amana akai daga haƙoƙi ilam ka sani cewa amana ta kasu gida uku amana ta farko shine bauta wa Allah duk ibadan nan da Allah ya faralta a kanmu amana ce Allah ya bamu mu tsaya mu kula da ita kai ya zamo mai dungushe a wani abu kada mai dungushe a wani abu haka nan da abin da Allah ya hane mu daga aikatawa amana ce mu bari gaba daya kada mu ce zamu wani dungushe ya zama a akwai wanda zamu aikata dai amma akwai wanda zamu bari mu bari gaba daya duk wannan amana ce Allah ya dora akan mu shine bawa ya aikata duk abin da Allah ya umarce shi ya nisanci duk abin da Allah ya hane shi na biyu amana ta biyu a wato ni'amuhu ni'amuhu ni'amomi na Allah ba ta kuri bane hakuri ne allati an'ama biha wadda Allah ya ni'ima da ita gabawa su ma wannan nemomin da Allah ya gabawa amana ce ya sanya a hannun bawa ka baji jinnan da Allah ya baka amana ce ya sanya a gare ka shi yasa kakka sarrafa jin naka a wajen jin wa- alfasha ko maganganun banza ko zage-zage ko wake-wake a'a, ka sarrafa shi a cikin jin abin da zai kare ka abin da zai amfane ka Eh, kakka ɗauka magana mara kyau dan ka je ta ai ba kai ka faɗa ba ba ka da laifi a kai a'a ba haka abin yake ba yanda ake faɗa ne wasan aka sun an sama'il qabihi ka saunin lisani anin nutqi bi fa innaka inda sama'il qabihi sharikul liqa'ilihi fantabi wasan aka sun ka kiyaye kunnanka ka kiyaye jinka an sama'il qabihi daga jin duk wata magana wadda take mummuna ka saunin lisani irin yanda aka ce ka kiyaye harshen ka anin nutqi bi daga faɗarsa yanda za ka kiyaye harshenka daga ka faɗi mummuna haka ma ka kiyaye kunnenka daga ji yanda yanda za ka kiyaye ba harshenka daga faɗa fa innaka domin kai inda sama'il qabihi wakacin da ka ji mummunan magana sharikul liqa'ilihi kai tarayya da wanda ya faɗa fanta bi ka kiyaye ka faɗa ka ga wannan ka kiyaye ka ka ɗauka cewa ai dan ka ji kai ba ruwanka wanda ya faɗa shine mai laifi a'a kai ma da laifin kai ma kana da naka laifin a sannan wal basari haka nan kuma ganinka kake da ka duba abinda Allah ya haramta ma dubansa ba daidai bane ko abinda ma Allah ya har- ya halatta ma duban ne amma ya zama duban zuwa gare shi ba wata karuwa za ka yi ba to ka ɗauke ganinka ka duba abinda za ka karu da dubansa akwai abu da yawa da za ka karu da duba zuwa gare shi to ka tsaya ka dubi wannan ba ka tsaya duban abinda ba karuwa za ka yi da dubansa ba to haka nan lafiya in Allah ya baka lafiya me wannan lafiyar amana ce Allah ya baka kaka sarrafa wannan lafiyan a cikin sabawa Allah ba daidai bane da wani wannan fala ya sarrafa kada ba ya ce zai sarrafa ta a cikin abin da zai fusatar da Allah abu na uku haƙoƙin bayi kama aje aje da abin waninta wajibi ne akan mutum ya ba da amana gaba ɗaya bisa wawaitawa ta faɗi ce ko ta aiki ko ta ƙudurcewa ba daidai ba ne maganar da aka faɗa ma ka faɗa wani ka da za ka faɗa masa amma ka ki faɗa ba daidai ba ne in ba za ka faɗa ba tun farko sai ka faɗa ma- wanda zai faɗa ma din ato ka nemi wani ka aike shi da wannan maganar ba ni ba amma matukar ka ɗauka za ka ba to ka faɗa haka nan kuma abinda Allah ya umarce ka ka faɗa wani kamar wanda ka ga ba ba in ya fi kowa ibada ko ya fi kowa bin tsarin Allah amma dai tunda kai baya ma alheri ai ba mutumin kirki bane to shi ma anan ka tozarta wata amana ta Allah wajibin ka duk wanda yake na Allah ka dauke shi a matsayin na Allah ka ga matsayinsa ka ga girmansa ka dubi cewa ai na Allah ne subhanahu wata'ala kai ko bawan Allah ne duk wanda yake na Allah wajibi ne ka girmama shi a ta ma- ta fadar kamar kiyaye qur'ani wa- musamman wanda ya dace qur'ani kada ya bari wato ah, ya kubuce masa ya bu- ya kubuce masa domin mance qur'ani bayan mutum ya haddace ya sakace har ya mance to yayi kabira yayi babban zunubi ya tozarta wata amana ce ah, kiyaye qur'ani nan amana ce babba girmamawa ce babba eh, mala'ika duk ɗaukaka sojan Allah bai da dama ba a bashi damar ya haddace qur'ani ba yana da damar in an aiko shi da qur'anin ya kawo amma da ce qur'ani mutum aka ba a zauna a karanta qur'anin nan a baiwa ce da Allah yake banci mutum da ita mala'ika duk daukakarsa ba a bashi wannan damar ba an bashi damar ya tasbihi an bashi damar ya tamidi an bashi damar ya takabiri an bashi damar ya talili